إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وآخر هدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا bakwai ga watan ramadan dare na takwas hijirar manzan tsira annabi muhammad alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara ɗari hudu da arba'in da bakwai muna fatan ubangiji ta ala ya datar da mu allah ka samu daga cikin waɗanda suke dacewa daga dakatarkin dukkan alkhairi da ke cikin wani wata allah ka samu daga cikin yantattun bayinka allah ka karɓa mana ayyuka mana ibada gaba ɗaya bukatun muna alkhairi ya rab muna roƙonka ka biya mana su ka tsare mu ka tsare ka samu da sauran kasashen musulmi gashi dai Allah ya ba mu yugo ci gaban darasin mu da aka saba yi kullum a wannan lokaci mai albarka muna cikin suratul an'am suratul an'am wanda mun karanta aya 20 ko 17 ne aya ta 17 yau za mu tashi ta sha. takwas insha Allah muna fata Allah madaukakin sarki ya amfana da mu aya ta sha bakwai aya ce wanda ta nuna mana madaukakin sarki idan ya nuface ka da rashin lafiya ko talauci ko tashin hankali ko rashin tsaro to ba mai yayewa sai shi ashe shi yasa idan muka ɗauki rayuwar duniya ka cokon gaba ɗaya samun amnu zama lafiya duka yana hannun Allah ne idan muna so mu zauna lafiya mu ba Allah idan muna so mu samu arziki mu ba Allah idan muna so Allah madaukakin sarki ya ba mu kwancin hankali a rayuwar mu to mu ba Allah hatta matsalar tsaro da ake ciki rishin tsare tsarin mai tsaron ne sai Allah ya kyale mu da tsoro wani malami yake cewa idan kana son tsaro to ka tsare tsarin mai tsaro waye mai tsaro shi ne Allah tsare tsarin za ka samu tsaro kana gama tsare tsarin mai tsaro to zai baka tsaro ya raba ka da tsoro don komi yana hannunsa na alkhairi ba ka iya cutuwa sai da yarda shi subhanahu wa ta'ala kuma ce shi ne wanda yake da iko a kan komi ba wanda yake mai dole subhanahu wata'ala da haka ma a wannan ayar za mu ta sai wa kan shi kirari ya jami wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al-khabir ubangiji subhanahu wata'ala ta wa huwa al-qahir shine mai rinjayi a saman bayansa kaga duk yadda kake da mulki sai ga akwai sama da kai eh akwai wanda kake dadda Allah alqahiru ne mai rinjaye ne fauka ibadihi akan bayansa abin da ya ga dama shi yake faruwa fa'alun lima yuridu yana aiwatar abin da yake nufi eh idan ya maka hukunci to baya jin tsoron abin da zai biyo baya subhanahu wata'ala wa huwa kuma shine wanda yake alhakimun wanda yake da hikima cikin sha'aninsa al'amuran Allah komai akwai hikima a ciki kuma shine alkhabiru mai cikakken sani da kuma cikakken labari subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ya ce قل أي شيء أكبر شهادة mhm قل الله شهيد بيني وبينكم Mm.
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ mhm أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى Mm.
قل لا أشهد mhm قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون shikenan a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kokarin nuna wa mashirikai su fahimci girman Allah su yarda da Allah su shaida babu wani abun bauta da gaskiya sai shi suna buƙatar shaida dan matan ba sun ci ai me yasa ba a gama shi da mala'ika ba me yasa ba a turo mala'iku ba har yanzu su ba su yarda da manzancin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam suna neman dalilin wanda zai tabbatar musu da wannan Allah ce kuma ka gaya musu ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne suka fi yarda da shi a matsayin babbar shaida ulka gaya musu Allah ubangiji subhanahu wata'ala shine mafi girman masu shaida kuma shine shahidun baini wa bainakum shine mai bada shaida tsakanina da ku a ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki shine wanda cikakken mai ba da shaida tsakanin abin da ya faru tsakanin manzanni da waɗanda aka aiko wa manzannin da suka ƙi yarda da manzancinsu Allah maɗaukakin sarki shine zai yi shaida kuma shi zai tadda hukuncin da ya dace Allah ke masa da aka kulkiya musu Allah ya shaɗu bai ne wa bai da ku Allah shahidun bai ne wa bai da ku Allah shi ne bai bada shi da kada da ku akan abin da na kira ku akai da abin da kuka musunta muni wa uhiya ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam yace amun wahayi hadha alquran na wannan alqurani Allah ya aika mun wannan littafi mai suna alqurani ba dan a rubuta a sha kadai ba ko ayi layu da shi ko ayi taqra'a li unzurakum bihi dan in gargade ku da shi manufar saukar alqurani dan a gargade bayin Allah ne babbar manufar saukar da alkur'ani a gargaɗi mutane da alkur'ani fa zakir bil qur'ani man yakafu fa'id ayi wa'azi da alkur'ani ga mai jin tsoron narkon azaba babu wani abin da zaka mutane wa'azi su wa'azantu kamar alkur'ani saboda shi ba batun kai warwa akwai labarin jiya da na yau da na gobe labarin abin da ya faru da wanda bai faru ba da wanda ake ciki ba ka samu a kowane irin littafi sai alkur'ani dole littafi za ga akwai tukar warwara amma banda alkur'ani da aka yi ce an mun wahayin wannan alkur'ani ne liwanzara kun bihi don muku gargadi da shi ba ku da yake tare da ku ba wa man balaga da wanda sako ya kai musu sawa'un manzo Allah yana raye sakon manzancin manzo Allah ya kai musu sakon alkur'ani ya kai musu ko bayan mutuwa sa tashin alkiyama duk Allah ya aiko manzon Allah da alkur'ani dan ba mutane wa'azi a inda kula fi shadura annama allahi alihatul ukra yace amma ku wai kuna masu shaidawa cewa tare da Allah akwai wani Allah da ya cancanta cewa a mai bauta daban to kulke gaya masu in kun yarda da haka cewa akwai wani wanda ya cancanci ibada la ashhadu ni ban shaida da haka ba ka zamanto a rayuwarka ba ka da wani kiris na tunanin akwai wani wanda ya cancanci a dauki haƙin Allah a bashi duk wani abin da Allah kaɗai ake wa to ka cire tunanin zaka ba wani ko da ma'aifinka ne haƙƙinsa daban haƙƙin Allah daban ko da shugabanka ne eh shi yasa a musulunci ba wanda aka yi raka duka ko da sun kuye wajen gaisuwa sallama da bai ka hannu aka ce kai kowa ne ne shi ne haƙe shi amma wannan gabobin guda bakwai da manzo Allah ce an umarna ni in yi sujada da su to ba so ka duka a kowa ba so ka sunkuye goshinka ba so ka sunkuye guwoyinka da sauran makamantar yawan dan girmama wani Allah ka ake girmamawa da su bakin girmamawa mutum shine kai mai sallama ku gaisa da shi kuma hannu da hannu kafin ku rabu idan kuka gama hannun nan sai Allah ya gafarta muku zunubanku haka wannan shine fara amma idan ka duka mai kuma ranka mai kwaralaka to da haka wannan shine kada ka shaida akwai wani wanda ya cancanci a baci haƙin Allah a duniya haƙin Allah daban haƙin na gaba daban da daga cikin haƙin na gaba ka girmama shi ka mutunta shi idan ma'aifinka ne ka rika bai kyauta da sadaka ba sadaka ba ce ma haƙin shi ne ka rika ɗaukar abun da kake da shi kana ba shi shi da wakilin lahuwa da na hasulun min rahama ka taimaka mashi aikin da ba zai iya ba idan ya ce karka yi abu karka yi ko da ya ce karin kara ganin ka gurin balo to ka yi yadda za ka yi harka mutu kai balo don koya mutu in kai balo ka sa abin sai Allah ya baka zunubi karin kara ganin ka tare da wani ta kakka yadda a ganka da wannan mutumin wannan shine biyayya wannan shine ladabi idan za za a ce ka tara duniyar nan da arziki ya dauka ya batar ya da wani inci wani ya zo ce ya ma'aikin Allah ina da ma'aikina da na samu dukiya sai ya rika barda mana dukiya yana batar da ita menene haƙƙina ya ce an tawo malika da abika ai da kai da dukiyar taka dinna babanka ne baka da wani inci akan dukiyarka akan hana babanka abin da gida ma da wannan shine girmamawa amma da kusa wajen gaisuwa da dukawa a wannan ba haƙin baba bane haƙin Allah ne guraren da ake sujira wa annal masajida lillah Allah kada yake wa sujira duk wani dukawa a matsayin sujira take ko da sun biyan kai ne ina ina wani na a ba ai a me ke zaka zaka yi sallama bayan hana waya dan yana zaune kai ma ka zauna ka rage tsawo ka yi zama irin na ladabi amma wajen gaso ba wannan shi sa ake cewa ku kun shaida ko wanda ya cancanta a mishi nauyin bauta ba Allah ba to in ku akwai ka ga mun cewa la ashhadu ni ban shaida da haka ba ban yarda da hakan ba kul ka ga musu innama huwa ilahun shi ubangiji tabaraka wataala wanda ake wa bauta Allah ɗaya ne ilahun wahidin ubangiji ne kwara ɗaya tallin tal ba na biyu wa inna ni bari'un annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ni ina mai barranta ina mai kubuta ina mai tawaye akan mimma tushrikun abinda kuke shirka da shi tare da Allah kuna wa Allah bauta kun kuna bauta wani to ni na barranta da wannan inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala yace الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وبنجي تبارك وتعالى yake ga mana su yahudawa matsayinsu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san waye shi kar amma hasada da bakin ciki ya rasu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda suka san annabi Muhammad sun san shi sama da yadda suka san ƴaƴansu akan ƴaƴan wasu ka san kana da ai ka san shi ko ina kwantar wa jikin shi ba ka sani haka suka san manzon Allah sama da kowa amma yanzu kuma suka ce ba shi bane ba su yarda ba saboda hasadar min inda abu saboda hasar da ke cikin ransu su sun so a ce an aiko manzon tsira na ƙarshe daga cikin ƙabilarsu sai zo da cikin ƙabilar larabawa wannan shine bala'in kawai domin hasara ɗabi'a ce irin ta yahudu to shi Allah ya tona musu asiri yake gaya wa al'ummar duniya su waɗannan yahudawa da suke musu na banzancin manzon Allah sallallahu ba na ba san shi bane ba wala sun san shi sun san wane ne sun san matsayin shi amma hasana ce ta hana musu imani da shi shi ne Allah ya ce Allah zai na atai na umar kitaba wadda muka ba wa littafi kafin ku su ne al-yahudu wa nasara sun karanta a cikin atura sun karanta a cikin rinjila waye manzan Allah ya sufa hijiki a ina zai zauna balma abin da ya sa masu kai yawa a ƙauyen madina a lokacin sun karanta cewa manzan ƙarshe zai rayu ne a wannan garin ya tsaraba ina suka tare a gurin wadda a haifi a cikin zuriyarsu abin sai to musu bazata aka haife shi ta wajen kilo 400 da wani abu a makka sahara inda babu da bino shi kenan wannan shi ne bala'i allah ya ce ya arifu na sun san manzan allah sani na gaske kama ya rifu na abanahun kamar yadda suka san ‘ya'yansu ka kasa bambanta ɗanka da ɗan wani ba zai yi banda akwai hankali a cikinka da haka ba za su kasa bambance manzan Allah shi ne ko ba shi ba ne ba a kawai kin imani suka yi Allah ta Allah dina khasiru an fusahun lallai wanda suka tabar da kawunansu ba mafi tabewa a duniya kamar wanda ya san manzancin manzan Allah yake imani tun daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo har yau ba wanda zai ji sakon manzan Allah bai yi imani ba illa sai ya zama dan wuta rishin yarda da manzan Allah bala'i ne duk abin da kai Allah baya so in dai baka amince da manzancin annabi Muhammadu ba alaihi salatu wassalam to wallahi duk abin da zaka yi na kyauta da saraka da taimako da zumunci da duk aikin ba za ka yi kayan aikin baban giwa ubangiji ta'ala ba zai karba ba sharaɗin karba aiki sai ka imani da annabi muhammad alaihi salatu wassalam shi kuma imani da shi da'atu hufi ma amara kai yi mishi da'a cikin duk abin da ya umarni ya ce ka ajiye mu to karka aski an gane ko ya ce ka rage gashin baki to karka bar shi kaman bera ka rika rage shi ya ce in za ka sanya sutura kar ta wuce idan sau to kar ta wuce kar ta wuce duk abin da ya zo muku da shi wa ma'ata kuma rasulu ba ku zo وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا abin da annabi ya zo muku da shi ku yi riko da shi ya ce mulka yanki dan farcen mu farce ake jago a kai fago kar ya wuce kwana arba'in baka yanke ba ka riga yankewa gashin hamatarka da na gaba kar ka wuce kwana arba'in ka rage su ya ce in mun yi azumi mu gaggauta buɗe baki kar ka yi jinkiri ranar tana wada ka buɗe baki ya ce mulka yin saur ka rika yi kar ka ce ha kai ne ai ni ba na saur a annabi ya ce ku rika yin saur ci bambancin azumin ku da ahli kitabin sahur ku rika yi sahur wa inna min as-suhur la baraka domin yin sahur akwai albarka to rika yi tunda annabi ya ce ayi ya ce a rika yin aswaki ka rika yi eh ka rika yi ya ce in ka shigo masallaci kana da alwala karka wata ka sallah raka biyu tayyata bas to in ka zo kai ya ce in ka sallame ka tsaya kai subhanallah 30 dauko alhamdulillah 30 dauko Allah to tsaya kai wannan fa shine sunnar Allah duk abin da ka san manzon Allah ya ce a yi tutsa ya kai shi ne ɗa'atu fi ma'amara wacce na mana anu wasu jira ka ne sattu duk abin da ya hana ya tsawata kar da ka yi shi ne imani da annabi wa Allah yi budan laha kuma kar ka kuskura ka yi abin da yake bauta ce ta Allah illa bi ma'amara sai da abin da annabi ya umarni kada ka yi gaba gari a wajen ibada azumin ka kai irin azumin da manzo Allah ya ce a yi layin ta zo ka yi irin ta annabi idan aka aihu a gidanka gudanar da shugulgulan suna irin na manzan Allah idan aka yi mutuwa a gidanku ka yi irin na manzan Allah tabbi jam'ai yanzu za ka yi banban da mutane kuma wallahi za ka yi banban da mutane tun wajen sutura wani malami ce baka gara mutum ya zama tuba biyu manzan Allah sai an yi aihuwa a gidan shi ya yi irin na annabi an yi aure a gidan shi ya irin na annabi an yi mutuwa a gidan shi ya irin na annabi ai yan kaɗan za ka samu wallahi ɗawon da an zo da sauka ta ce kuje wajen mata su suka sanya daki da ala kaji wai mai gidan da ya ce a je wajen mata ya sauka ya samu matsala ko duka mata galibin su ba yan bidiya ba ne ya zo a ce a gidan wancan ma da aka yi kaza kaza aka yi a gidan wancan ma da aka haɗe da kaza kaza aka yi mu ma kaza za a yi shi ke nan wanda shine hadisi haka ne kage in dai sabga ta su illa marahim Allah haka in aka yi mutuwa tsarin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ai shi muke yanzu ta mutuwa ai yanzu biki ne in dai gidan ɗan dama dama sai an yanka safa a rago a gani kuma kullum za a ga tire cike da faranti da nama akai yana fitowa har dole shayi ba ake a gidan mutuwa wani irin mai rage hankalin nan ya zo da wuce gana hudu tirin ruwa daga cikin gidan mutuwa shi mai sa mutuwa aka yi bai dan dakata eh da aka hudu ya zo sosai ya kama abinci da kyau a ka lemu ya dora ya to ma da la'irin wannan allah ya kara a to ya ruwan shi kawai ya yi gaba ta shi mai sun ya kai ba ka gani ɗaya ba da ya ce to irin wani allah ya kara ya yi gaba a to in ba haka ma shi kila ba zai samu to to za ka samu tun daga wajen makabartar manzo Allah sassa ya ce idan aka kawo gawa idan kuna zaune ku tashi har sai an aje ta idan aka zo kuma ba kowa ke daukan gawa ya sa a rami ba sai wakilanta sai in sun yi umarni za su dauki gawar sai bismillahi ala sunnatu rasulullah haka muke ana ɗaya ga suka ji ati la ha ila ha ila to waye ce waye ce ko ba san surutu kai kawo wani abai da wancan wannan bai ba tun wannan ba yi shiru ake kowa ya zama nan kaman kurma sai magana ta dole amma kaji ana ta hayaniya a ɗauki mutum a meka shi ta ɓangaren ina za ce arewa munago a rungume shi a ajiye shi ɗan a gyara shi a shirya shi lokacin da aka gaba kimtsa shi aka rufe da ƙasar yamma da ta gaba ɗaya ne ba wata ƙasar yamma da ba ta gaba da ba amma kana ta wata ƙasar kai kai kai kai kai zuba kwanta wace a barna wace tunanci wai ma sai an farge mutum an sa damshi an yi kwamitar da wani daga tana kuma ya haka a yi sutura to da me ya kai a yi sutura to me ya kai da me ya sutura shi ya gani kusan me ya sutura wannan kasar ta yamma a yi ta watso ta gaba da shi shine sutura har yanzu jahilci ne wake jagorancin al'umma galibi kuma ne haka a yi sutura kuma idan aka rufe aka gyaggyara ba da bane sai an watsa ruwa wani gani yake wannan ruwa ma wata ibada ce ba ba ba dole bane da lema da kuma sai gani an sa ruwa matsala ya sha sa ruwa idan aka rufe mutum akwai bukatar ruwa ba bukatar ruwa shi dai an gama yanzu mene ne matsala da an gama binne mutum sai ce astaghfiru li akhiku wa sallallahu tasbita fa innahu al-ali yasal ku roka wa ɗan uwan ku gafara ku roki Allah ya bashi tabbatuwa da ikon ba da amsa domin yanzu za a tambaye shi kuma Allah ya koya mana yadda ake neman gafara Allahumma gifir lahu shine neman gafara Allahumma sabbitu shine kun roki Allah at-tasbit wannan kalmar da ta kada zaka rike ko da Hausa ko da Zamus Allahumma gifir lahu Allahumma sabbitu Allahumma gifir lahu Allah ka daga hannunka haka yana kallon sama inda dama malamai suka ce ka kalli gabas ma ba kabarin ake kallo ba inda dama kalli gabas ka daga hannunka ka yi sosai in ya samu ma aka ce addu'ar ku yi ta gwargwadon yadda za a iya yanka raƙumi a heɗe shi a raba rama wasu malamai suka ce wajen minti saba'in an so in mutum ya iya ma ya tsaya yi wannan adda wajen minti saba'in akwai mai minti biyar ma da kira muke shi ne manzo Allah ce astaghfiru li akikum wa sallallahu tasbita fa innahu al'ana yus'al ku roƙa mashi gafara Allah ya gafarta ku roƙi Allah ya bashi sabati dan yanzu za a mai tambayoyi to shine abinda manzo Allah ya ce a nema mama cewa gafara dan zunubi in yi mashi ba zai samu damar amsa ba yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit Allah yana tabbatar da mu'minai masu imani da kalmar tabbatacciya wanda suka rayu akan ta a duniya sai samu dama su amsa mala'iku shikenan daga nan ya tsira in dai amsa wannan tambayar shikenan daga nan ya wuce get babban get din da in ka wuce shi to duk abin zai biyo baya alheri ne dan manzo Allah ya kabari awwal manazil ne abin da ka tara da alheri abin zai biyo baya yahi in na sharri ne abin zai biyo yahi amma yau abin da manzo Allah ya ce ayi sai wani malami kawai ya hana ku yi salatin annabi goma goma kafin ka kare kul wallahu uku uku wanda suka iya tijata bara wanda bai iya to wai saka Allah ya annabi ya hana ma a karanta alkur'ani a cikin makabarta hadisi ga sunan ba a karanta qur'ani a cikin makabarta ba a karanta ba ko kabarin baban ka ba ce ka je ka zo na karanta tabara ko ya sama wannan abin da annabi ya ce ka rika faɗi Allah ka gafarta mishi Allah ka baki iko amsa tambaya shine kawai Allah ka jike shi Allah ka mishi rahama Allah ka shine kawai aka ce kai tai to wannan shine abin da manzo Allah ya zo mana wa ma ataku bi rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu amma ana binne mutum sai ga an ce to ina mala sai zo bakin shi da goro jigab jigab ya ce a ba shi fantariya kowa wajen sai ga ana kewaya ko mine ne kai a koma waɗansu garurukan da kafin a sa gawa sai wani malami ya shiga ya yi rubutu shaƙi wallahi malam sai ya shiga ya rubutu a baka wata zagon a sa gawa a jihar nan ba a fi garurukan da suke wani shi masani sun fice ba ko a littafin karya babu wani abu mala a littafin karya ma babu barazan hajjar da ifi ko na abu ya gani ya yi tuttu tsubbuce saboda yin ajiye a bashi mai dan kamar kauri a dan kewaya wa ɗarmin dawa ya wa ɗarmin dawa lala gaji ɗarmin dawa a gani bayan ya haka nan shi ke nan kuma ya abdullah ya abdullah yana rera waka mugu iza sa'alaka malakaini an rabbuka wa nabiyika fa qul lahumma allahu rabbi wa muhammadun nabi kaga ce zabiya yana rera kuma ya kuma ne kalmar shirka kalmar yan shi'a Allahumma bi hurmatu turbatin tahiratu wajiba wanda alhurmal yashi tsarkakeke wani yashi tsarkakeke yan shi'a da suke da wani yashi suke wato kasar Karbala wanda aka kashe Husaini suke neman tawassuli da sai ga shi ma ya zama dan shi'a kuma da ma shi'an shi'a kan kabari wasu ne malami su ne wani kuma abin da suke so a yi shi za a yi da ka annabi sallallahu alaihi wasallam tsayuwa yake a kabari yayi addu'a haka sahabbai nassin qur'ani da kuma ya tabbata da wani amma Allah da kaza sai gane hararanka to kana adda daga tsaye kai mara kuma ne akwai wani gari a nan gabar ta kai ba an sa laya ga wani za su kazo suna tsayawa a kabari suna adda daga tsaye dana ji kuma ake musu mugun adda to wannan duk yana nuna irin nisan mu da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam karantar manzo Allah wallahi muna nesa da ita mun yi barabaran kwarai wallahi sai an tsaya tsayin daka babu wani abin da zaka yi a rayuwa illa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu kuma wa in tutihu tatadu idan ka bi shi ne ka dace da zaran ba shi ka wato ka fara rai fadar yau al'ummar mu haka muke ciki jama'a mun yi nisa da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama da kafa kuma idan kace za ka yi taukai da mutane kuma sai a samu ake samun matsala to yau da za ta yi mutuwa a gida da an je makamarta an zo irin sarka nan da ake haɗawa ka tattara ka kaiwa marayu a ina tsammani nan nan wani malamin sai ya maka yasin ba sa ba kaga kowa ya zo zai ɗan ajiye ƙadago dala goma dala ashirin kuma sai a raba a bai malamai har zama wanda ba malamai bai ake akwai ma nangi ko za su sai su bi da nasu wayan nan gine wajen mutuwa akwai garin da ya kai mutuwa ba za a binne maka ba mamace ya kakashe wajen jika saba'in kafin a binne akwai kudi akwai kudin mai wanka akwai wanda ma yi wankan ya yi sallah ka bashi kudin ya raina ce bai isa ba wallahi akwai ba Allah ya rasu a wani gari na yamma babu kudin da ake badawa kafin a binne haka aje gawa da ake ta maganganu kawai wani ya leko a gaban gidan a wasu zana zana sabbi guda biyu a daɗe wadda ba a sa su yace to a ji a sai da wayancan biyu mana a gidan yace wancan zanen ba na shi bane a sai dosu matsayatan sun kisa binne shi wace an ba su wanda ake kira malamai yan da fara an ce sai wani likitan garin ne da yake shi bako da yace a nawa ne shi ya bada kudin zana sabbi ya an sai da su don aka musu ba su binne ba yau haka muke ciki al'ummar musulmi wadda irin musulunci ne wadda to galibi yau halin da muke ciki idan ka cika ka canji an samu za don wanka ya rasu ranar uku an zama da talar kace a kai babu wata sarka kowa ya je mashi ada la ilaha illallah ai mara sallah ba ya fi kirki da ka hada amin sarkar uku gara ma ka bar sallah za ka samu zama lafiya Allah malam in gaban sala ta gurbi da shi dan iska ma kawai shike da kare da amma wallahi aka ce ka hana a sadakar uku dan uwanka ya mutu ai ka ce ga uku wallahi bala ta ka tattara kudin ka ce marayu za bai ba mara kunya kaman ka dan banza abin da aka saba iyaye da kakanu ana yi sai mutum ya mutu a bar mata ko mata da yara ba a taimake su da komi ba an tattara kuɗi an rabe ran sutura ran uku an tattara kuɗi an rabe a yi ta biki duk abin da suke da shi sai ya kare kuma a ta bar su ba mai gidan ba komi ɗaya yan suna su su ɗauki kwanan bara ko su tarda ubansu yan suna su haka ake ciki yau al'ummar musulmi ana gani kuma an kyale a yi sarakar uku sai an ba da kuɗi a yi sarakar bakwai sai an ba kai wai matan ma su kansu ta kaba da za su gaba akwai malamin da zai zo sasa kuma yanzu ba shi kuɗi an taba samun wani dan omai rasu kamar ran talata na jiran laraba da kitar to a matsayin ku na yan takaba ne kuke suka ce a ai mun wara ba eh wallahi ni aka gaya wannan bangaren suka ce a ai sai ran juma'a za a samu mai gidan ya mutu tun ran talata wai malam ya ce sai ran juma'a za su su ya mutu ma sai ran juma'a ai haka ne gane akwai abin za a bada ya sa su ta gaba kuma ranar fita hallau sai an yanka da akuya sai an yi wani sai an wannan ba abin da ke faruwa a yanzu ne kan kuce a da ne ba a wannan al'ummar ta yau jama'a akwai aiki fa dole a bayyana mutane menene addini yau haka muke ciki haka muke ciki ta gabar waye malam ya zuwa sata miji ya rasu turan talata laraba ba su fara ta gaba ba tambayar su ne me suke yi yanzu dan inji ta a to ai suka ce ba su fara ta kamar ba ban gane suka ce ba da bai zo ba sa sai ran juma laraba alamin su sai bayan kwana uku da mutuwar miji ta ku za su fara ta kama kawai da sai malam ya sa su haula wala quwwata wanda su ake kira malamai amma da yake sun kusa karewa ha Allah sun kusa karewa Allah sun kusa karewa ƴaƴansu kuma shegataka ce in suka bi su shegataka ce sun san ba abin kirki ba ne amma duk irin tsaye-tsayen nan yan damfara damfara da sunan malanta wala sun kusa karewa Allah ya sa mu cika da imani to amma ya kamata mu din tun da waɗancan ba su hana kansu mutuwa ba mu canza gam mu canza hanya mu ba hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tsau'an wa karaha ta dace da san zuciyarmu ko ta saba dan in ma baka wallahi mutuwa zaka yi limamman da suke ba da sallah da shekara arba'in duk yanzu ba su ne ba alarmomin da ke daraso shekara arba'in da ta wuce ba su ba ne yanzu ladannan ma da ke kiran sallah a wancan zamanin yanzu duk sun sa kai a shefu kai ma da kake yanzu ka hau wannan mambarin ko nan da shekara arba'in za ka ba da labari ko a ba da labarin ka wallahi da yana wace shekara arba'in ya kamata mu gyara jama'a mu bi hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tsarinmu gaba ɗaya mu canza shi duk abin da za mu yi na addini malam abdurrahman mai adari allah ya ji ƙanshi ya ce wala hillahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumin lafi bai halatta musulmi ya aikata wani aiki ba har sai ya san mai hukuncin allah akai idan baka sani ba idan za ka yi abin ka tambayi malamai ce idan ka tashi koyi kuma ba da kowane malami za ka yi koyi ba ka yi koyi da masu koyi da sunnar masu bin sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi shekarar shi ɗari nawa haka ya faɗi a shekarar ɗan tsakanin aka samu da fara da fara a wannan ɗan tsakanin da ya wuce ne allah sa ya wuce ɗin to jama'a abin da ya shafi rayuwar duniya mutum ya amma abin da ya shafi addini wallahi kan mu yi cewa cewa ni yadda allah ya ce dan ba mu za mu karɓa ba a ma'amala ta da kai in ka mun daidai ko in gaza ko in kyale kare amma ma'amala ka da ubangiji wallahi in baka daidai ba Allah ba zai karbe ka ba kuma nan da ka fada hannun Allah za a gane furanka duk abin da ka san ba daidai bane a ka'idar shari'ar musulunci wallahi kar kai a gurin aikin ka ne a sana'a ne a ma'amala ta tsakaninka da abokinka a tsakaninka da danginka ko uwaye ko ma wane ne kar ka yarda a taba alakarka da ubangiji ta samu matsala kar ka yarda wallahi komi can ka yi shi daga dama gaba gadi amma wajen Allah in ka zo to a nutsu ai yadda ya ce kuma yadda ya ce abu annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake ibada ne kada kai gaba gadi abin da ya ce a bari ka bari abin da ya ce ai ai in wani ya ce kai saka ce a'a mai gidanmu ya hana sahabbai Allah ya kara musu yarda wani mutum yana tafiya da zoben shi na zinare annabi ya dauki ya ce zoben saboda zinariya ta yajefa da shi ce ya wani ku daga gangan da ka sa garoshin wuta a hannunsa manzala ya wuce mutum yana zaune wani ya ce mai kai to ɗauki kanka ka sai da mana ya ce annabin ya cire abu a hannu na in ɗauke shi annabin in kai ne ka ɗauki kanka ka sai da ko ku ta yi a hannun da ya ka hana ya ce bai yi wa manzala ya cire abu a hannu na ya ce fas ni in ɗauki abu haka sahabbai suke da alaƙa su da soyayyarsu da biyarsu ga annabi muhammad alayhi salatu wasu amma yanzu kai ga ka baran baran da manzo Allah ta ko'ina kuma karkatawa kai musu yin manzo ne wata ne soyayya da abin da ya ce kai kaki yanzu kuma ta ka auro duk abin da ka ce kai ta yi ka taƙi kuma ka ce bisa ta ce soyayya ce da Allah ba tare da ma hankali ba Allah ya samu gane Allah rama mu ci gaba ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون Ubangiji ta'ala ce wa man azlam babu mafi zaluncin ke duk duniya imanin tara Allah ya kaza ba kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah to kaji a haula wala quwwata illa billah a gurin malam bawa shiga abu ne mai sauki motsi ka danka je ce haka Allah ya ce eh to kakka yarda ka ce Allah ya ce ba sai in ka tabbata da Allah ya ce wallahi abubakar siddiq aka zo aka nemi fatawa ta addini tambaya aka mai ta musulunci ya ce ba sani aka ce kai halifan manzon Allah na farko ce a ina zan sa kai na ranar kiyama in na faɗa abin da Allah bai faɗa ba ina zan sa kai na wata irin ƙasa za ta ɗauki in faɗa abin da Allah bai faɗa ba amma shi ba shi ba ruwan shi wanda kada zaka ai haka Allah ya ce in kace idan aya babu idan hadisi babu to akwai hadari Allah ya tasiyo sai ya hankali ka faɗa abu ka danganta shi da Allah baka da hujja cikin Qur'ani kai hankali wallahi to ga zanta ai Allah ma ce tashi in ta yaka aina aina ya faɗa babu dai a Qur'ani babu hadisan annabi ba ko a taurari da jira babu amma kawai tsaban iya zance wani Allah mata tashin ta ina ya ce a tashin ta yaka to Allah ce ba mafi zalincin kai lima nuftara alallahi kazi ba kamar wanda ya kirkiri karya ya dangana wa Allah annabi ma an kama shi karya ka shiga uku balle Allah da ya halarce ka manzo Allah ce fattakul hadisi anni illa ma alamtuhu man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ku ji tsoron fadin magana ku danganta ta da ni in ji manzo Allah sai in kun san na fada duk wanda ya kirkiri ƙarya yayi mini manzo Allah yace ya gaggawa ya yi reservation ya kama mazaunin shi ko kujerar shi a cikin wuta nan da gidan yake to duk abin da yake da alaka da Allah da Annabi karka kuskura ka yi magana ba ta da ilimi ba wallahi in baka sani baka ce Allahu a'lam Allah shine masani karka yarda in duk duniya za su taru su tilasta ka akan kawa Allah ƙarya ko annabi shi wallahi karka yarda ranar da zaka koma gaban Allah ba wanda zai kama ka dauki kuma kai kada za a binne in zaka amsa tambaya gaban Allah ba mai baka sabon amsa shi yasa mai hankali jama'a Allah ce ba wanda ya fi kowa zaluncin kai kamar mutumin da ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah na biyu shi shine mai auka zama bi ayati ko wanda aka karanta ayar Allah ya karyata imma ya karyata da baki ko ya karyata a aqida a cikin zuciya ko ya karyata a wajen aiki Allah ya ce kai ka karyata duk duniya ba mafi zaluncin kai na biyu sai kai daga nan ƙarshe sai kai kai da jiziyan wanda ya fi kowa zaluncin kanshi a duniya wanda aka karanta ayar Allah saboda abin ya saba wa gidansu a gidansu ba haka ake ba ko a kibilinsu ba haka ake ba ko a garinsu ba haka ake ba ko iyayen kakannu ba haka suke ya karyata ya yi kimar to wannan shi ya fi kowa zaluncin kai da biyu a duniya wayannan mutane ba mafi zaluncin kai kamar su shi kuma Allah ya ce innahu la yaflihu zalimun sha'anin Allah duk azalime ba sa rabauta in dai ka zama azalimi ko to baka samu rabo a wajen Allah Allah ka samu cikin bayan ka zalime sai Allah ta'ala ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladina kuntum taz'umun yanzu Allah yake ba mu labarin abin da zai faru ranar alkiyama a kiyama ne za a yi wannan ba a nan duniya ba a nan duniya akwai waɗanda suka riki wani allah suke bauta masa wannan bautar rana wannan bautar wata wannan bautar kyankyaso wannan bautar inna wannan bautar doguwa wani dango wani ma wata tunkiya ce a gidansa yake bautawa wani kaza mai gashi ko ba haka ba duk wani abin da ka bashi haƙƙin Allah a matsayin bauta wani na bautar malaminsa wani na bautar Yesu almasihu wani na bautar saniya irin mutanen indiya nan kaga mutanen su sun kwanta an koro shanu sun bi da kansu sun tattaka su wasu ake kamata ma haka wai kayan shahada shahada bosu daga mayanka sai gurin kasawa kenan ka gani na aka samu wani dan indiya wai ya je a bator inda ake yanka shanu yana kallo aka danne saji aka danna mata wuka sai ya suma yana kai shi likita wai an yanka allah ya haka yake gani shi abin bautar sa ne sakare ka gani Baba? Nema? Allah ya sha wuka. Ya ba na gaske wani. Mutanen su ibrahim ba ta suke wasu ru'ana ta kuma gudu mu kone shi mu taimaki allolin mu Allah da ke taimako shi za a taimaka wani ne Allah da za a taimake shi ai bai cancanci Allah ba Allah shi a samudu ne bai da bukatar komi a gurin kowa amma kowa da komi na bukata a gurin shi subhanahu wata'ala to shine Allah ya ce wa yawma na'shuruhum ranar za mu tayar da dukkan mushrikai duk nau'in irin bautar da suka yi wa wani Allah sai Allah ya tada su da su da abin bautar jami'an gaba daya tare Allah ta sumu na ƙulu sannan sai mu faɗa wa lulladi na ashiraku ga waɗanda suka yi shirka da mu sun ba wa wata halitta haƙƙinmu in ji Allah sai Allah ya ce aina shirka hukumar ladi da kuntum ta zuwa idan abakan tarayya da kuke rayawa su ma wani abu ne za su cece ku wani na ganin ba a shiga aljanna sai an bi ta hanyar yesu almasihu sai an ba addinin salama sai Allah ya ce idan waɗanda kuka ce su ma suna da wani haƙƙi na ba ku ceto na ba ku rahama da jinka ina suke ƙaƙin wani kuma na bin shehu saboda shehu ya ce zai kashe aljanna akwai masu cewa wai in ka ma ɗariƙa su aljanna ko ba ka so da ƙarfin tsiya sai sun kai ka ta amma da bai san waye Allah ba ha bai san shi ba rawani ne kawai mahaukaci ne a cikin rawani Allah hayyace ba masu mun shi da lambar da ragai kai mulidi annaba suna cikin su kiyama annaba suna nafsi nafsi ba annabi yana cewa ta kai shi yake yana zai sa kai shi barantana wani shehu can wasu cewa na mana cewa tuwa ne ya buya a ɗaki ya sa galas a cikin riga in ka zo gaida shi da galas a hannun shehu da baka saka ce hannun shehu sanyin sai ga galas ya sa a cikin gari haka suke wallahi suna yi ba shi ne ba ne ta gani ta gauri ya ce ba cuwa-cuwa ta fa kawai ta gani to Allah zai ce ainihin shirka kuma da zai da kudin da zo'on duk wani mai shirka ga Allah ranar sai Allah ya tambaye shi na abin da yake tarayya da Allah da shi wata amsa za su wada ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين Allah ta sun malar da kun fitar da hun illa an ƙaru wallahi rabbuna ba za ta kasance wata amsa da za su bada ba a wannan lokacin illa ka ji sun ce wallahi mun rantse da girman ka ya Allah rabbana ya kai mahalicinmu ma kunna mashiriki na aibu mai shirka da kowa ba kai kaɗai muka ne ka ji shi buhu yanzu sun kamu ƙarya ta ƙare babu gurin ƙarawa an fara kama kame ina ce wannan ina kaza ina kaza duk babu nan duk wata hujja ta bace eh kila kafin a ja ka dama an yi uwa ka uwa ka an yi la'antar juna saboda an ga azaba kiri da muzu wai da ba na tunawa Allah Allah ai mu wallahi mun shirka da kowa ba kai ubangiji mu a'a Allah zaka ba wa yau fa'alul li Allahul ghuyub to shikenan sai Allah madaukakin sarki yace
انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون yanzu Allah ce kai mai sauraron karatu ko kai mai karantawa unzur ka diba ka gani mana kai baka zaubara musin kaka yanzu ga su an waye gaji suna kare ta kansu su suka yi shirka da Allah da hujjoji wani aka tambaye shi waye su zai shiga aljanna ya ce wai shi da gidan baban shi ya dama Allah sauke duk wani mushriki da da zai kare ta kan Allah ce unzur kaifa kadhabu ala musin kare ba gani kaka gashi an waye gari kuma suna kare ta kansu me yasa suke kare ta kansu duk wasu hujjojin da suke da su irin wannan da ƙarya wa dhalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke kirkira nan nan hujja ta bace babu ita ƙaryar da ta kare rana ce ta gaskiya yau mai yafi wasa da kiran sadiqo rana ce wanda gaskiya take amfanin masu in baka da gaskiya tsoron da akwai matsala ka san nan duniya ko baka da gaskiya sai ka dauki lawyer da iya magana ko yayi turanci yayi turanci eh ka ce ka lalle wannan ya turantu ka yi irin da wancan ma ka ce kara musu karya in kara maka eh mana kara ma kuɗi eh mana an kama ta wai kisan kai aka yi a gidan aka rihe to shi kenan abu ya bude ya kama shi aka yi shi kaso sai ya ɗauki lauya shi kuma mutumin daji ne lauya ya turanci ya turanci ya dawo ya hausa ya ce wannan shi ne mutumin da bai ci bai sha ba wasu wanda ba san ko su wane ne ba suka zo suka yi ta'addanci a gidan shi ba san ko su waye shi yanzu aka kamo shi aka raba shi da iyalan shi da dabbobin shi da sana'ar shi da kaza kazan shi shekara kaza an ɗarme shi ba tare da haƙƙi ba ya ce kai kara musu ƙarya kara ba ku ya ji kawai shi ya huta ba sai an mashi diya Allah ya sauke turan nan babu ba lauya ha babu wallahi ba aboka ranar gaskiya ce zungur za ta yi aiki kawai ha lauyan mata kan shi yake wallahi wane mutum kiyama wallahi mu je mu gyara tsakaninmu da ubangiji kafin mu koma zuwa ga Allah shine sauki kadai in ba na hanyar ba ba hanyar sauki Allah ce kadiba ka gani ta yaya suke kare ta kawo nan su duk wata hujja da suke da nan ta riga ta bace musu daman kirkire ne suke yi Allah ya ce wa minhum ومنهم من يستمع إليك Mm.
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا haka ne وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها Mm.
حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا Mm.
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين yanzu Allah yake ya manzo Allah labarin waɗansu irin nau'in mutane da suke tare da shi musamman munafukai da yahudawa da wasu daga cikin kiristoci wa minhum Allah ya ce a cikinsu man yastami'u ilayka akwai masu zuwa su saurare ka su ji karatun alkur'ani su saurara amma ba su amfani da shi a ba su amfanuwa da shi me yasa ba su amfanuwa da alkur'ani na wajarna ala qulubihim akinnatan Allah ya ce mun sanya wani rufi ne a cikin zuciya zuciya tana da wasu kofofi wanda abubuwa suke shigowa su yi amfani ga wanda ya ji idan Allah ya rufe maka ai shikenan ka zama kafo idan zuciya ta makarci wani mawaƙi ce to ganin ido ba zai yi fa'ida ba kunnan naka kana ji amma jin ba shi da amfani shi yasa ba haushe da yake da balaga in ya ta gaya maka abu baka bari ba ko baka yi sai ce kai dai baka ji kai kinnan baka ji wallahi baka ji magana ai ba dan baka ji magana bane ko baka ji magana ne kana jin ta amma aiki da baka yi da ita ba shi yasa ya ce kai dai wallahi baka ji magana kuma wallahi kana ji da ya san baka ji da ba zai faɗi ba sai dai ya kwatanta maka da hannu ko ba haka ba ya san kana jin magana ne ya faɗa amma saboda baka aiki shi yasa ya ce baka ji magana to Allah ya ce a wanda yasa ba sa fahimta mun sanya wani rufi ne akan zukatansu ko bi azani waqara kunna ba mun sa wata toshiya sai ganin gashi suna jin wa'azi suna jin qur'ani hadisi kullum amma ba sa canzawa kullum yana da irin da aikin barna bai bari nan yanzu da wa'azi gobe sai kan shi na gaisawa da mata saba saba an yi jala ko a shege ilu su ba su zuwa gurin wa'azi ko kage kage hanyar tabawa ya girgiza hannun alhali ya ji hadisin manzo Allah haramun ne ka taba duk wata mace wanda ba mu harama ka ba zai ji alkur'ani an ce kar a yi sata gobe in ya suke ga sauran mutane sai ya faka faka da ita wuf a gani ya san kuma sata haramun ce annabi ya ce mutum ba zai yi sata ba a lokacin da ya sata da imani sai an zare maka imani kake sata mazinaci bai iya da lokacin da sai an zare imani mai shan kayan maye bai iya shan kayan maye lokacin da zai sha kayan mayan bai sha ba sai da aka zare imanin amma saboda tarbar arabi da kasai mutum ya je ya sha to baka tsaman a zare imanin kafin a maido ka mutu kila ma abin da ka sha shi ajalin ka ne to kaga irin waɗannan suna sauraron alkur'anin amma ba sa iya amfanuwa da saboda zuciyar an rufe ta haka kunnan kuma an sa wani taushiya duk abin da suka ji na gaskiya baya musu amfani wa in yaro kullu ayatin la yu'minu biha da za su ga ayatul qur'ani kararaga ta an karanta musu ita wallahi ba sa yarda da ita hatta idza ja'uka kai a ƙarshe ma har ma za a waye gari wani lokacin idan suka zo maka ya ma'aikin Allah ya ja dulunaka sai suka neman jayayya da kai akan abin da yake gaskiya kawai magana ce ya usas ba an gama da kai ba an raba ke nan Allah so ke amma izgiri a yi jayayya da kai amma ka izgiri Allah ya ce ya ƙulun ladina kafaru har za ka ji kafirai ma suna faɗa a bakinsu bayan an karanta musu alkur'ani sun ji yace illa asa in haza wannan abin da ake karantawa ba komai bane illa asatirul awwalin tatsiniyar mutanen daji asatirul awwali da tatabaha bayyatumula alaihi bukratan wa asila ai tatsiniyar mutanen dace ya samu ya rubuta ita yake karanta mutanen sahi da balici annabi wa ake gaya wannan ga mu'jiza daban-daban manzo ana da kagen shi ma kai ka san wanne daban ganin shi ma wallahi an gashi ka san wanne daban in kai ma'amala da shi ka san kai ma'amala da wani daban wanda babu irin shi a duniya amma duk da ka sun kiyarda abin da ya faɗa suna cewa wai tatsin ya ce ta mutanen da ya rubuta sahi da mara ke karantawa shi da Allah ta'ala ce idan ma sun zo gurinka za ka suna jayayya da kai har ma a cikin su waɗanda suke kafiran zalla suna cewa wai in haza alƙur'anin nan mara kake karanta ba komai bane illa asatirul awwalina ai tatsin ne mutanen daci la haula wala quwwata illa billah da haka idan ka kanka ka imani Allah ne yaso ba dabarar ka bace ba karatun ka bane eh kawai Allah ne yaso da ka ga ka bi Allah ko ka ce alhamdulillah kar ka ba wani gori in kokari shi ma ya gare in ba ka ga ka da karatun da komai amma a wajen aiki sai ga ina ka zama malam ko wando do an samu ta ko malam ko wando dogo ya sani amma ina ya taki ta gida na ta to a yi aiki da faɗanmu ne amma kana aiki da aikinmu gaga zama shi ɗan ke nago to Allah ya sauke Allah ka shirya da mu Allah ka tabbatar da gadiganmu Allah ka zaro da ƙasarmu lafiyar sauran ƙasashen musulmi Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi Allah ka karɓa mana ayyukanmu da ibadunmu ya Allah muna roƙonka duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin shi Allah ka yi mana damuwa duk abin da muke buƙata na alkhairi Allah ka ba mu shi فسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله نعم بسم الله نعم